بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna godewa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara numfashinmu zuwa wannan safiya yau shida ga watan Rajab lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 kuma yau 27 ne ga watan 12 lissafin miladiya shekara 2025 Allah madaukakin sarki ya sake dawo da mu cikin wannan masallaci na Imam Malik cikin unguwar Makarahu ta cikin garin Azare jihar Bauchi domin ci gaba da darasin da muke na Muktasarul Kaba'ir na Imam Zahabi muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya haskaka kabarinsa kuma ya nawaye mizanin ayyukan gobe kiyama ko kuma Allah ba mu ikon fahimtar abin da suka rubuta tare da aiki da shi za mu tashi shafi na 42 yadda ma gaba ta 40 da mala ya ce Allah ana tsinuwa ko zagi. Ƙala sallallahu Alaihi wasallam, maza Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, Sibabul Muslimu fusokun, zagin musulmi, ka ci mutuncinsa ka gaya masa maganganun da ka ga dama baƙaƙen maganganu, fasikanci ne, wato rashin biyayya ga Allah maɗaukakin sarki ne, wa ƙitaluhu kufurun. faɗa da shi kuma kafirci ne ya kansa kuma kafirci ne shine kufrun dona kufrin babban zinubi ne saboda haka mutuncin mutum musulmi haramun ne ka keta mutuncinsa ka ci mutuncinsa ka gaya masa bakaken maganganu ka faɗa masa abin da ka ga dama haramun ne shi ita kyakkyawar magana ma sadaka ce ka gaya wa ɗan uwanka magana mai kyau sadaka ce ƙur'ani ya yi ta umarni da in za a yi magana a faɗi maganar da tafi kyau a zaɓa kar a tsinuwa kar a yi zagi kar a yi la'ana kar a faɗi maganganun da za su zubar da mutunci musulunci bai yarda da wannan ba wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace innal abda idza la'ana shay'an sa'idatil la'ana ila sama fata allaqa abwabu sama dunaha wato bawa idan yayi tsinuwa idan yayi tsinuwa ya tsine wani abu ko ya tsine wa wani to wannan tsinuwar za ta tashi sama za ta rataya a ƙofofin sama tana leƙawa in ta lalleƙa ta lalleƙa ta rataya a ƙofofin sama thumma sannan kuma tahbitu ila al-ardi aw tuhbatu ila al-ard za a jefo da ita ƙasa ta'allaqa abwabuha dunaha ta ainihin rataya a ƙofofin ƙasa ثم تأخذ يمينا وشمالا sannan ta yi dama ta yi hagun wato ta kewaya ta zagaya fa idza lam tajid masagan raja'at ila alladhi lu'ina in bata sami yadda za ta shiga ba wato in bata samu tsinuwar ta dace da wanda aka tsine masa ba to za ta dawo kan wanda ya tsinuwar kai da ka tsine din to sai la'anar ta dawo kanka kaga kaikayi kenan koma kan mashekiya kai tsinuwar kuma tsinuwar bata dace da wanda ka tsine masa ba kai dai kawai ka ci mutuncinsa ne ka yi ne don ka tozarta shi to sai ta dawo kanka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa in kana zalika ahlan idan wannan tsiniyar ta dace ga wanda aka tsine masa to sai ta samu wajen zama wa illa raja'at ila qailuha in ba haka ba sai ta dawo ga wanda ya fada ya tsine din saboda haka yawan tsinuwa yawan alkaba'i batanci duka wannan ba daidai bane duk wanda yake za ga ƙarshe sai ya lalace ko mai wa'azi ne ya ɗauki salon zagi da tsinuwa da cin mutunci to za a ƙarshe sai ya tozarta sai ya wulaƙanta saboda ba hanya bace ta annabawa ba ɗabi'a bace ta annabawa haƙuri aka san su da su ba mai da martani ba ba ainihin wato tsokala ba ba cin mutunci ba wannan ɗabi'a ce wacce take ba mai kyau ba duk musulmin kirki ba zai mayar da wato shafinsa shi kawai ɗan ta kife ba ne a'a shi da yake so ya shiryar da mutane ya nusar da su ya ɗora su kan hanya to ya zai bi tafarkin zage-zage da tsinuwa da kora mutane wuta haka kawai ba tare da hujja ba ba dalili sai dai kawai su dan san zuciya rawahu abu dawuda abu dawuda ya fitar da shi su malaman sunna suna iya kokarin su suga sun yi adalci har a malaman bid'a je karanta tarihin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yadda ya fama da ainihin wato 'yan bid'a zamaninsa amma baya daga kai ya mai musu martani irin ta na wauta a rubuce da alƙalami yake mayar musu martani da hujjoji da dalilai daga Kur'ani da hadisi to haka ya kamata in wani abu ya faru kamar yadda Kur'ani ya ce idan kuka jayayya kan wani abu farudduhu ila Allah war rasul kuma ya shi zuwa ga Allah da manzansa ba kuma ya shi zuwa ga 'yan duniya ba ai ta surutu ai ta cin mutunci a'a babu zancen cin mutunci a addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya ganar da duk wanda ya bi wannan tafarkin na tsinuwa da la'ana da cin mutunci Allah ya ganar da shi ya gane cewa ba addini bane ya dawo ya sanja usulubi wa qala sallallahu alaihi wa sallam wa man la'ana mu'minan fahuwa ka katlihi duk wanda ya tsine wa mumuni kamar kashe shi ne shine kamar ya kasa ne rawahul bukhari imamul bukhari ya fitar da shi walla'ana amrun munkarun khatirun tsinuwa zagi cin mutunci batanci duka wannan al'amari ne da shari'a ba ta son sa ai ma tunkiruhu shar'u abinda shari'a take kinsa ba ta so to kar mutun ya kasance shi harshensa kawai tsinuwa ne da cin mutunci da batanci a'a wannan ba ɗabi'ar mutanen kirki bane al'amari ne mai hadari yajibu alal muslim ya wajaba akan musulmi an yatahashahu ya nisance shi ya kiyaye shi kar ya ɗora usulobinsa eh tafarkinsa akan wannan shi kawai in an taɓa shi in an masa kayan kara na itace zai yi ko na ƙarfe a'a li'annahun wala ya awwada li nisanihi alaihi kar ya sabar wa harshensa wannan ya sabar wa harshensa wannan ya ɗora harshensa a kayan tsinuwa da la'ana da cin mutunci wa katharatul la'ana min asbabi dukhulin nisa'in nara yawan tsinuwa yana daga cikin sababin da ya shigar da mata cikin wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi a mata yace ya ku mata ku ringa sadaka domin mafi yawan ku naga ƴan wuta ne mafi yawan ƴan wuta mata ne sai wata mata ta kada kai ta ce lima ya rasulullah me yasa sai manzo Allah ya ce li katharatil la'ana saboda yawan tsinuwa wa takfurnal ashira da kuma butulcewa abokan zama wato butulci wannan shine ya sabbaba musu a watar ware yace liqillati sabri kunna saboda karancin hakurinku karancin hakuri shi zai kawo tsinuwa din shi zai kawo butulci saboda haka yawan tsinuwa yana ɗaya daga cikin yawan ashar batanci cin mutunci yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sabbaba wato yake sabbabawa a jefa mutum cikin wuta to ka nisanci yawan tsinuwa da cin mutunci a ce kawai kai tsaurin ido ne ɗabi'arka cin mutunci ne na gaba da kai to wannan ba daidai ba ne ko tsarakunka ne ma ko na ƙasa da kai ne ma a ce kai kullum harshenka babu kyau ba magana mai daɗi in dai aka ji ka buɗe baki to kawai sai dai a toshe kunne to kaga wannan Allah wadai da irin wannan ɗabi'a na'am kama zakara zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ambata wa qala sallallahu alaihi wasallam la yakunu almu'min la'anan mumini ba zai kasance mai yawan tsinuwa ba ba zai kasance mai yawan tsinuwa ba ce shi kullum bakinsa tsinuwa ne to mumini ba zai kasance mai wannan ba wala ta'anan a wata ruwaya ce ba zai kasance mai yawan wato cin mutunci ba da suka eh shi kullun suka ne ɗabi'arsa eh ta sukar mutane ya cicci mutuncinsu idan malami ne ya jahiltantar da, da waɗanda ba, ba, a layinsa suke ba ya ce duk jahilai ne shi kaɗai ne malami ya zitsi ne musu ya ce wai jahilci ne saboda ya kasa ganewa Uh, fahimta fuska wato fahimta tana da fuskoki kai za ka fahimci wancan wancan zai fahimci wancan duk a ƙarƙashin ilimi wancan ya fahimci wani abu daban wanda kai baka fahimta ba kawai dan baka fahimta ba sai ka ce wai shi jahili ne kai ta tsine masa ka cicci mutuncinsa ka ce wai jahilai ne suka raɗa rawani suka zama wai su masu imani malamai suka mayar da kansu malamai eh ka ne mu saboda bai yi daidai da fahimtar ka ba kuma ba daidai bane tunda kai haka ka fahimta to sai ka je ka yadda ka fahimta su ma yadda suka fahimta sai ka bar su su yi idan nusarwa ne sai ka nusar da su ka gaya musu wannan fahimtar ba daidai bane a fahimta ta ga abin da yake daidai amma ba kai ta dora musu jahilci ba saboda haka mumuni ba zai kasance mai tsinuwa ba kuma bai ba zai kasance mai suka ba mai cin mutunci ba shi ma wani hadisin turmuzi ne ya fitar da shi sahihun sunan turmuzi hadisin yana cikin sahihu sunan turmuzi lambar hadisi na 1643 sai gaba ta biyu to kun ga wannan dai tsinuwa dai ba ɗabi'a bace mai kyau mutumin kirki ba zai kasance mai tsinuwa ba, mai zagi ba, mai cin mutunci ba. Shi irin tsinuwa da cin mutunci da zagi in an taɓa ka yana iya kaiwa mutum ga alama ta munafurci. Shi ya sa ma gaba ta gaba ta arba'in da biyar ya ce algadaru wa adamil wafa bil ahad wato karya alkawari saboda haka yaudara ko yaudara da kuma rashin cika alkawari shine karya alkawari qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace arba'un dabi'u guda hudu arba'un dabi'u guda hudu man kunna fihi kana munafiqan khalisan duk wanda ya kasance yana da waɗannan dabi'un to tacaccen munafiki ne in kana neman munafiki lamba ta ɗaya in ka same shi sai ka tsaya wa man kanat fihi khaslatun minhunna duk wanda yake da wata ɗabi'a daga ciki kanat fihi khaslatun minan nifaq yana da ɗabi'a ta munafurci hatta ya da'aha har sai ya bar wannan ɗabi'a to ga sunan kamar haka idza tumina khana idan an amince masa sai ya ha'inci an amince maka akan dukiya an amince maka akan iyali an amince maka akan 'ya'ya, an amince maka akan wani harkoki to sai kai ha'inci to wannan ya nuna cewa kana da dosa ne kana da dan wani burbushi na munafurci a zuciyarka Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu dole ka ringa taka tsantsan musulmi ana so ya ringa sara yana duba bakin gatari yana sara yana duba bakin gatari wa idha haddatha kadhaba dabi'a ta biyu in zai yi zance to zai shirga ƙarya in dai zai bude baki ya magana to zai zuƙa ta kuwa to idan mutum ɗabi'arsa haka ne wani ma an shaide shi a ce tab wane ne zaka yadda da maganarsa ai makaryaci ne to kaga ai iyazan billah al'amari ya lalace a ce kai makaryaci ne eh a dora maka ƙarya saboda ka saba ɗabi'ar ka ce to kaga manzo Allah ya ce wa iyyakum wal kadhib na hane ku kashe dinku da ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al fujur ƙarya tana shiryarwa zuwa ga fajirci wal fujur yahdi ila an nar fajirci kuma yana shiryawa zuwa ga wuta mutum ba zai gushe ba yana ta ƙarya hatta yuktabu inda Allah kazzaban har sai an rubuta shi a wajen Allah shi maƙaryaci ne maƙaryaci ne to kaga mai yawan ƙarya to wannan ƙarya ɗabi'a ce ta munafurci in zai yi magana zai yi ƙarya wa idza ahada gadara wa idza ahada gadara in yi alƙawari kuma to zai yaudara zai karya alkawarin ya yi duk alkawarin da ya zaga ba zai cika ba to idan mutum yana alkawari yana karyawa baya cikawa to wannan ma ɗabi'a ce ta munafurci in kai alkawari abin ya gagara to sai ka dawo kuma ka sake jawabi kai bayani cewa kayi alkawari akan kaza amma kuma abin ya ta'azzara to ai hakuri a sake yin wani alkawarin ko kuma kai wani lafazin wanda zai warware wannan alkawarin da kai wa idza khasama fajara wa idza khasama fajara idan ana husuma da shi sai fajirci wato in dai za a yi husuma in dai za a yi magana za a yi fada to za ka ji manya-manyan ashare-ashare masu zafi masu maiko kaji yana ta fitowa a bakinsa kaji mutum yana cewa shi ba shi da daɗi shi an taɓa shi ba shi da daɗi ko to za ka yi daɗin aiwataran idan ka gauraya daga da azabar Allah na'am saboda haka waɗannan ɗabi'u guda fuɗu ɗabi'u ce ɗabi'a ne da munafurci Imam Bukhari ya fitar da shi wa qala sallallahu alaihi wa sallam li kulli gadirin liwa'un yawmal qiyama ga duk wanda yake mai ha'inci mai warware alkawari mai yaudara yana da tutar ranar tashin alkiyama yarfa'uhu za a ɗaga masa bi kadare badaratihi gwargwadon yaudararsa da warwarewa alkawarinsa ala wala gadar a azamu kadaran min amirin min amiri amma babu yaudara da ha'inci da ya fi girma fiye da wanda yake jagorantar al'umma gaba ɗaya ce an ɗora shi shugabansu ne amma kuma yana ha'intar su ya ƙi tsaya musu akan abin da ya dace yawa shi dai damuwarsa kawai meye zai samu imam muslim ya fitar da wani hadisi nan duba sahihul jami' lambar hadisi na 1570 za a ganshi gaba ta gaba tunda akwai sauran lokaci nushuzul mar'ati ala zawjiha na'am nushuzul mar'ati ala zawjiha kunga ai ana ta aure ko ana ta aurarraki wato ana ta yin aure da yawa to mata ku ji tsoron Allah wato hukuncin dukunkune mace ta yi dukunkune ta ringa ƙin zuwa shimfiɗar mijinta wannan shine nushuzi ta ringa ƙin zuwa shimfiɗar mijinta alallahu tabaraka wa ta'ala Allah wanda albarkokinsa suka yawaita kuma ya ɗaukaka ya ce, Wallace ta hafu na hunna, wanda kuke jin tsoron dukunkunansu, kuke jin tsoron ƙiwarsu, yi muku biyayya wajen biyan bukatunku, fa'izo hunna, mataki na farko ku musu wa'azi, ku gada musu wannan al'amarin fa, babu kyau. Dalilin yin auren nan akwai ƙoƙarin biyan bukatu na sha'awa ta ɗan adam da sauran abubuwa na samun ‘ya'ya da sauransu, ga musu wa'azi, tunatar da su, auren nan sunna ce ta annabawa, ƙur'ani ya yi umarni a yi aure, manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi umarni a yi aure, kuma ya yi aure, musu wa'azi dai wanda zai ratsa su. idan sun ƙi jin wa'azi, wahajuruhunna sai ku ƙaurace musu, ku ƙaurace musu a shimfiɗa, ba wai ka bar gidan ba, kana gidan, ma dai ba ruwanka da sha'aninta, ta yi hidimarka ka yi hidimarta, ka yi hidimarka ta yi hidimarta, idan abin ya mata zafi, to za ta nemi sulhu. yawa to in ta nemi sulhu kuma to wa sulhu khair sulhu alkhairi ne sai ai sulhu kar a ci gaba da wannan bujirewa fil mabaji'i a shimfiɗa ne zaka kaurace mata tana kwance a can kai ka koma ta risita kayan ka ko tana ɗaki ka koma falo ai ta wannan zaman doya da manja idan wannan ma bai ba wadribu hunna musulunci ya ce to kuɗin buge su amma dai ba wai ka zare zage dantse ka samo doruna kai ta feɗa mata ba shari'a ba ta yadda da wannan ba ko kai ta farfe ta da mari ba a duk shari'a ba ta yadda da wannan ba duka ne na ɗan tahaziri nusar da ita cewa ta yi kuskure lokacin da sahabbai suka yi ƙaura daga makka suka dawo madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ba ya ya yayi magana akan dukan mata sayyidina Umar ya ce ya rasulullah mata fa sun fara rasan rasar kunya sai manzo Allah ya bada dama ya ce to babu laifi a dan duka su ne sun yi laifi ai dai bada wannan lasisin sai ga mata sama da hamsin da daddare suna ta kawo ƙaran mazajensu wannan ya ce an mata mijinta ya mata dukan tsiya ya mata jina-jina ya mammare ta haka suka yi ta zuwa ba shi gari manzo Allah ya haukan mimbari ya yi khutuba yake cewa zaɓaɓɓunku su ne zaɓaɓɓunku a wajen iyalanku ba zaɓaɓɓe ba ne wanda zai duka matarsa irin yadda ake dukan bawa ko jaki kuma da daddare ya lallabo ya ce mata wai I love you eh ba zababbe bane saboda haka aka kushe wannan ɗabi'a dukan mace ba baya cikin abu mai kyau yawa cewa aka ce ka musu wa'azi ka kaurace mata mata fushi koko ka dan samu hannun riga ka dan faffeda ta da shi ce wannan ai ba daidai ba ne ka nusar da ita to wannan ɗin ma sai ya sa ta Allah ya karya zuciyarta ta haƙura ta bi abin da ake so amma ka ɗauko doruna kai ta zuba mata a ba wannan aka ce ba ko manzo Allah ya ce in ma za ka doki mace wala fala tadribul wajha kar ka doki fuskar ta banda mari waje ne mai tsada waje ne mai daraja shi yasa aka ce shi wannan da yafi daraja to ka sa shi a ƙasa dan ka nuna ƙanƙan da kai zuwa ga mahaliccinka yawa to sai aka ce kar kuma wani ya mari matarsa ko kamar wani a'a duka wannan ba ɗabi'a ba ce mai kyau shari'a ba ta yadda da wannan ba saboda haka mai dukan mace baya daga cikin masu ɗabi'un da ya kamata a bashi mata in an gane dukan mace yake yi duk yadda ya sai a hana shi eh sai a gaya masa dalili aka ce ai mun ji labari dukan mata kake to wala Allah wannan din in aka kora shi ya ya tuba ya daina ya sanja hali fa in ata'anakum in suka muku biyayya fala tabagu alaihin sabila kar ku takale su ku bi tafarkin su ku nemi ku yi fada da su kar ku yi haka inna allaha kana aliyan kabira lalle ubangiji madaukaki ne kuma babba saboda haka shari'a ta nusar da kai in matarka tana ma nishuzi da kunkune ga irin matakan da za ka bi kuma za ka lura lokacin da take gidansu idan ta yi laifi idan iyayenta fushi suke mata su ƙaurace mata to in ba wannan kai ba fa ba za ta gyara ba amma idan umanta da maman mahaifinta in ta yi laifi fushi suke mata su daina kula ta to nan ne in ka ɗauki wannan fomular to yanzu yanzu za ka ga hankalinta ya tashi ta nemi asulfunta idan kuma wa'azi suke mata to yanzu yanzu in ka tuno mata wa'azin ka mata wa'azin sai ta nutsu sai ta gyara in kuwa sai ta ga bulala to daman sai ka samo doronarka ka shafe ta eh in ta abu wani abu ka ce to ga fata can tana jira ka dan kakkada ta dai ba wai ka duka ta ba barazana yawa to wannan barazanar to sai ka ga ta nutsu ta bi seti ta san cewa in dai ta yi ba za a kyale ta ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace idza da ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat idan namiji ya kira matarsa zuwa ga shimfida taki fa bata gababanun alaiha ta kwana akwai fushi bi akanta la'anat hal mala'ikatu hatta tusbihu hatta tusbiha mala'iku za su ringa tsine mata har sai ta waye gari rawahul bukhari wal fathul bari bukhari ya fitar da shi a gabar ƙarshe muna watan Rajab watan da a Bahaushe yake cewa azumin tsofi wasu ce azumin mai wayo wasu ce azumin lada wannan duka bai tabbata ba a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wai ana yin azumi a Rajab saboda yana cikin ashhurul hurum ubangiji ta'ala ya ce inna iddatash shuhuri inda Allah ithna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dalika addinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum a cikin watanni 12 ba mu dauki muhalli shayi akwai guda hudu masu alfarma shine watan zulqa'ada watan 11 zulhijja watan 12 almuharram watan 1 sannan rajab watan 7 wannan wata kenan to me yasa ba sa yin azumin a watan zulqa'ada watan 11 shi ba al-ashhurul hurum bane me yasa ba sa girmama watan 11 sai ɗauke shi shi ma don mutane mai alfarma sai iya rajab to bid'a kenan mun fahimta ko me yasa ba sa yin irin wannan azumin a watan sha biyu sai a iya rajab me yasa ba sa yi a muharram sai a iya rajab kawai to saboda haka in dai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya umarni da ai ba ai manzon Allah ya umarni da azumin tasu'a da ashura duk da cewa wasu ba sa yi amma kuma manzo Allah ya tabbatar sahabbai sun tabbatar kun ga wannan tabbatacce ne a watan Muharram ana yin wani azumi wanda ibada ce ko shi ma ba wajibi bane yawa a watan Dhulhijja babu wayansu kwanaki da suka fi soyuwa a ayyukan alkhairi suka fi soyuwa a wajen Allah fiye da waɗannan kwanaki daga ɗaya zuwa ga Dhulhijja zuwa goma to wannan ma kaga mutum zai iya yin ibadarsa ta azumi da sauran ayyukan alkhairi to amma a watan sha ɗaya ba wata ibada da aka ambata wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana keɓe wannan watan in dai ba azumin litinin da alkhamis ba haka nan rajab ma to wannan azumi da ake cewa azumin tsofi da a ce za ka yi azumin litinin da alhamis a kowane wata wannan baka da tuhuma a ce ko kuma kai uku a kowane wata baka da tuhuma ko kuma kai azumin annabi dauda yau ka sha gobe ka sha baka da tuhuma amma ka ware wai azumin tsofi ne to ina na matasa tsofi da ake hutasar da su su aka ce na dogarin ma na wajibin ma in ba za su iya ba su ciya sai kuma a ware musu a ce na tsofi ina na matasa ko to Allah madaukakin sarki ya datar da mu masu yi su gane cewa bid'a suke su dawo su na sunna su na gaskiya don su samu lada Allah madaukakin sarki ya datar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana masu neman hari wato su ci mutuncin ƙasarmu su keta mu ya Allah madaukakin sarki kai mana maganinsu ya Allah ka tsare mu daga sharrin masu sharri ka kare mu daga kaidin masu kaidi ba wai dan komai suke mana ba wannan ƙwarya ƙwaryar shari'ar musuluncin da ake yi wanda mu bata zama ɗari bisa ɗari a wajen mu ba wai saboda wannan ne ake yi saboda wannan ne ba sa so wannan sunan shari'ar ba sa so a ringa yi sannan karatun Kur'ani da muke yi har zuwa Ramadan ba sa so target din su Ramadan ne su hana mu zaman lafiya to ya Allah ka hana su zaman lafiya Allah ka mai da kaikayi kan mashekiya Allah ka hada su fada da junan su Allah ka shagaltar da su da waɗansu cututtukan da za su hana su sakat har ma su samu damar yi mana wani abu ya Allah ka kama su ya Allah ka mayar da makircin akan su ya Allah ka isar mana daga sharrin su hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahi wajibi ne mu ringa addu'a a tashi a ringa sallar dare a ringa alkunutu Allah ya mayar musu kaidin su duk wanda yake so ya tarwatsa mu ya Allah ka tarwatsa shi duk wanda yake so ya ci mutuncin mu Allah ka kare mana mutuncin mu duk wanda yake so ya ga cewa mun walakanta Allah ka wulakanta shi Allah ka isar mana يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد آمنا بالله وحده واستمسكنا بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا أسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك ربا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا وقضيتها لنا يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين